الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعة أنت ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وارفع نور تحاصرني بها والمنتمين إلي من جوف الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونصر الذاكرين وفتنة الحق الغادرين وطغيان المباد المتردسين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau juma'a sha shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan yau Allah cikin ikonsa ya sa mun dan sama tangarda na na'ura amma injiniyoyi muna fatan yanzu cikin ikon Allah su shawo kan matsalar na'ura na da yake wannan magana din arma ya ja mana aya ta ɗari da goma sha hudu a cikin suratul bakara wanda ita ce faɗarsa madaukakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم معنى الآية الله سبحانه وتعالى يجي ولله المشرق والمغرب gabas da yamma duka na Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah duk inda mutum ya duba matukar nan ne Allah subhanahu wataala ya ce duba a matsayin alkiblarsa shikenan fa samma wajhu Allah ya ibadarsa inna Allah wasi'un alim lalle shi Allah madaukakin sarki mayalwaci ne kuma masani ne akan kowane hali bawa yake ciki wannan ayar idan mai saurare na biye da mu zai iya tunawa jiya cikin rahama ta Allah ya sa mun karanta wannan aya kuma har ma an fassara wani sashi daga cikin sashi abin da ya rage kawai ba fassara ba shine fasamma wajhullah wannan idan mutum ba ya yi karatu ba ne wurin malamai sai ya ji an ce wajen sai ya ɗauka fiska ake magana a wurin ko tilla ka karanta a fito an ce wa gaslul waji da wanke fiska sai mutum ya yi tunani an ce ya kalli fiskan Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa yi ma alqur'ani fassaran gatari yake da hadarin gaske to fa'ina ma tuwallu fa samma wajhullah me wajhu yake nufi a wannan wurin da ni da kai dai gaba daya mun yadda Allah subhanahu wataala laisa kamithlihi shay babu wani abu wanda yake kama da Allah cikin halittun Allah babu wannan halittar da za a ce ga wata halitta tana kama da Allah subhanahu wataala to wannan wajen a wannan wurin yana nufin yardan Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda aka ce ku kalla fa samma wajhu Allah kawai ku nemi yardan Allah a wurin ba shi bane wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man bana masjidan duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci yabtagi bihi wajh Allah yana neman yardan Allah da shi man Allah lahu mislahu fil janna Allah zai gina masa kwatankwacin irin wannan masallaci da ya gina wa Allah a gidan aljanna to wannan waje wutan yana yana nufin neman yardan Allah Allah subhanahu wata'ala yana da dama ya amfani da wata kalma amma ba abin da ake nufi da kalman ba kenan kamar misali da Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullu man alaiha fan ko wani yaro ce kaka sunan fanka ma ya fitowa wai sunan fanka ma ya fitowa masallaci kullu man alaiha ka gani kai ma ba aka ce kai ba fanka ake nufi ba nan Allah ya bi mana ka san tunda shi yaro ne yanzu yake boko in ya ji wani abu sai ya dauka zaman haka ne kullu man alaiha fanin ma'ana dukkanin wani abu wanda yake doron ƙasa ko yake cikin sammai bakwai ko yake cikin ƙasai bakwai to zai ƙare zai mutu bisa ƙa'idan nan ta Allah subhanahu wa ta'ala na kullu nafsin za'iqatul maut dukkanin wani abu mai rai da yake cikin ƙasa ko yake saman ƙasa ko yake can cikin saman bakwai Allah ya ce zai mutu in dai sunan shi rai ne sai Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram to nan wani yaya kenan sai ka ce fiskan Allah zai yi a nan wurin ka ce fiskan Allah tallaka shi wani wuri an ce inna labina yubayuna ka inna ma yubayuna Allah ya Allah fauka aidihi shi kenan sai ka ce hannun ma ya kare kenan ko ai kai ma kaga wannan dai kai ma ka ce baka da hankali a nan ka ce wani sati na Allah zai kare fiskan shi ne ba zai kare ba ka san hankali ba zai yi da wannan to menene wajhu a wannan ayan kuma ita sai aka ce ikon Allah komai zai kare banda ikon Allah ko ai ko da kaji Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce kullu nafsi za'iqatul maut ka kalla kalmar da aka yi amfani da ta dukkan rai mai dandanan mutuwa ne sai kuma ka ji annabi Isa alaihi salatu wassalam yana cewa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi to yaya abin yake ne wai kuma an ce kullu nafsin za'iqatul maut kai je ka san wancan nafsin da wannan nafsin ba ɗaya bane ba su ake magana ba muna gaya ma ɗan uwa ba larabci ba ba kalma ta hausa tana iya zuwa da ma'ana sama da guda biyar kalma kwara ɗaya misali mafi shahara shi ne jiya ma na nishe ya yi wani misali ko prof ibrahim makari allah ya saka masa tare cewa hannu ko a yanzu muka kawo wata aya yadda lahi fauka aidihim yanzu muka kawo wata aya yadda lahi fauka aidihim inna alladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una allaha yadda lahi fauka aidihim a hausa kalmar hannu ba ma'ana ɗaya take ɗauka ba za ka yi da ni idan na ce maka hannuna na ciwo kai nake nufi biro na nake nufi me nake nufi yanzu yake mun ciwo hannu wani irin hannu hannu na yau da kullum da aka saba ko fara usman sai na ƙara ce maka bayan kwana biyu malam usman ka ɗauka kai ne dangote kai dangote ai bilgit yawwa malam malam sai ka dauka kai ne bilgit ina neman a dauke ni aiki a wani kamfani za mu ci ina son a dauke ni a aiki a kamfanin matatan mai sai aka ki ɗauka na sai zo da ce maka malam usman aikin da nake nema ba ya gagara sai ka sa hannu wannan hannun da aka zaka kawo da ba wannan hannun ne yanzu na ce jiya yana ciwo ko shekarun jiya shi za ka ɗauko ka sa to ka sa a ina me ake nufi a nan wurin a nan wurin kalma ta hannu tana nufin influence tasirin mutum da kwarjininsa da ɗaukakarsa da mukaminsa ya yi magana ko da bakin wannan bawan Allah da yake neman aiki aka ki ɗaukansa ya yi aka ki ɗaukansa sai ya je gaya ma wani bawan Allah sai wannan bawan Allah ya ce ka je ka gaya ma wannan ogan na kamfanin gaba ɗaya diji ka je ka gaya mai ni na ce a ɗauke ka aiki aka ce ma diji wani ne ya ce malam amina da kafin ya ce a ɗauke shi aiki ya ce ai ba wuri ne a gaya ma wani a gaya ma yallabi ba wuri sai wannan yallaban sai ya ce a je a gaya mai idan aka cire shi a wurin wannan ɗin zai samu wuri ana zuwa ana gaya mai idan kai daga ya ce wai a tambaye ka idan kai aka cire ka daga jijin nan shi zai samu wuri ya ce a ba sai an cire ni ba zai samu wuri yanzu kaga ya ko influence wane yana shi shige mun ina ganin sai na same hannu me kake ni da wannan ka dauko hannun ka yaga kaya ka taba shi haka me ke nan ima mataki a kan shi ka gyara mai zama ko ka rasa wani abu a ce yaya ai wasu ne suka sa maka hannu me ke nan su suke ta shige da fice da asiri da kulumboto da wane ne ko to wai wannan hausa kenan ko ka ce ma wani ka kama kanka sai kai haka shi ne to wai larabci kenan to a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah wannan wurin yardan Allah ake nufi ba maganar shakka domin shi Allah subhanahu wata'ala laisa ka mithlihi shay babu wani abu wanda yake kama ko yake kamanceceniya da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah wasi'un alim lalle shi Allah madaukakin sarki mai yalwaci ne kamar yadda ya faɗa a wata aya ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a aya ta gaba aya ta 116 sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه na'am بل له ما في السماوات والأرض كل له كانتون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu takada Allah walada subhana bal lahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu takada Allah walada yahudawa da nasarawa suna fada suna nanatawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da da ko ya rikida Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata a gare ni wal ba haka zancen yake ba lahu ma fi samawati wal ard dukkanin abin da ke sammai bakwai da abin da ke cikin kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su lahu kullu dukkanin su nashi sannan kuma kullun lahu qanitun dukkanin su kuma suna masu kankan da kai da miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kansa sakamakon abin da su yahudawa da nasarawa suke faɗa su yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne nasara suna cewa annabi isa ɗan Allah kaga kowannen su yanzu yana jingina wa Allah subhanahu wata'ala ɗaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a subhana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce subhana sarki ya tabbata gare ni bas lahu ma fi samawati wal ard dukkanin abin da ke cikin sammai bakwai da abin da ke cikin ƙasai bakwai duka na shi kenan wannan ayan tana nuna wa duniya girma na Allah subhanahu wata'ala na cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da bukatar ta shi yasa ma ya tsarkake kansa da suka ce Allah subhanahu wata'ala ya rikida menene ke iya sawa mutum ya rikida abubuwan da ke iya sawa mutum ya rikida shine yana tsoron gaba a rayuwarsa yaya za ka shaya ina ganin shine ai kana tunanin yaya gaba za ta shaya to Allah subhanahu wataala ya ce a'a ba haka bane ko da wannan sakon Allah ya maimaita shi a wurare mabambanta juna kama suratul an'ami ya zo inda Allah subhanahu wataala yake cewa badi'us samawati wal ard ni Allah in ji Allah kenan ya ce shi Allah shi ne makagi the originator of earth and heaven shi ne ya samar shi ne ya kirkiri sama da ƙasa ma'anan aka ce badi'u shi ne wanda ba ya kalla ba ne a wurin wani ya kwaikwaya shi ne ya samar da kayansa ya ce an na ya kuru lahu waras ta ina ne za a ce ni ina da ɗa, walam ta kulla husayi ba, bayan ba ni da mata, wa kalaka kulla shayin. Allah ya ce ni da kuma na halicci komai da komai ba, wa huwa bi kulli shayin alim, Allah ya ce ni kuma masani ne akan dukkanin abin da halin da kowa yake ciki. A suratul Maryam, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita irin wannan saƙon don ya kore ma kansa abin da ake cewa. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وإن با مسلمي با سنا cewa Allah ya rikida Allah ya ce laqad jitum shay'an idda kun zo da mugun abu kun zo da babban abu takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda Allah ya ce sama da ƙasa suna ji kamar su kekkece su daddare kowa ma ya halaka me yasa Allah sama da ƙasa suke so su daddare su kekkece Allah ya ce, Duwatsu, wata hirar jibalu hadda, duwatsu su mummurgino, su daddanna mutane, kai imajin ɗin ka suranta a ƙwalwanka, wancan dutsen da kake hango wancan dutsen ka goron nan, yanzu ya ɓaɓɓako daga ƙasansa, tun daga can ƙasa, ya murgino cikin gari yaya. Eh? Allah ya tsari ne ko? Wai wani abu da yarenmu na filani. barkaɗe da barkaɗe ɗe barkaɗe da za ka gani rana su bilani yan wana san gane abin da ake nufi Allah ya tsare Allah ya ce abin da ya sa sama da ƙasa da duwatsu suke ji kamar su fito su kyakkece su murgino ma mutane shine an da aular rahmani warada an ce Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa Allah ya ce wa ma yan bagilin rahmani an yattaki da warada ai baya halatta a ce Allah subhanahu wata'ala ya rigina in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah ya ce duk wani abu wanda ka gani a sama ko a ƙasa ko a cikin saman ko a cikin ƙasan sai ya zo ranar lahira yana mai miƙa wuya ga Allah cewa shi bawan Allah ne laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda to wayannan ayan wayannan ayoyin gaba ɗaya sun sun nuna Allah subhanahu wataala ya kore wannan jingina masa da da ake yi domin dalilin da ke nuna cewa mutum yana bukatan ɗa shine yana gudun tsufansa ko ko yana da bukatuwa na rayuwar yau da kullum yanzu misali an gayyace ka wuri ba ka son ka je ko kana da wani uzuri sai ka ce abba ce na an baba wakilce ni a wuri kaza shikenan ya fi da ka je kana karamin murya wurin wani Lami da Allah an gayyace ni wurin taro ba ran samu zuwa ba dan Allah ina neman alfarma da Allah ka wakilce ni kaga ka huta wannan sai dai ka ce je ka a'a batirinka ya kare kana son ka siyo ba sai ka je makwabta ba cewa a Husaini na nan da Allah ya zo ya so min a ga yaron ka nan ko shekaru sun ja ka fara kaiwa hamsin sittin karfin ka ya fara ƙasa ka ai yanzu ma mutum ya kai hamsin karfin ya kare ba ko karfi ya kare yanzu saboda yanayi ya canza Eh, yanayi ya canza abubuwan da ake ci duk sun caccanza system ɗin yan adam sai ga mutum bai bai wani abin nan ba in ka ga wani ɗan shekara hamsin ɗin sai ka ɗauka ya girma malami na alƙasir to in furfura ne duka nashi ya fito ya kaga na malami na hada yanzu akwai sauran baki baki to haka rayuwa yana canzawa to wani daga hamsin ɗin nan tafiya ta riga ta tafi to yanzu yana buƙatan yaro da ya je ya ansa wayan shi a waje mana ya je ya ansa waya a waje ba za ka zo nan ba kana ansa waya an lura da wannan Allah ya yafe mana to shekarunka da sun kai hamsin ƙarfi ya fara ƙarewa kana buƙatan support kana buƙatan tallafi wane ne zai rika yi maka noma wanda ka saba yi kana ciyar da gida wane ne zai rika zuwa maka rumfa ko kasuwa in yan uwana ne filani wane ne zai rika zuwa yana kora maka dabbobi ana kiwo a je a dawo lafiya cikin aminci ba tare da kana fargaba ba wani abubuwa makamancin wannan shine zai fara zuwa kwakwalwa cewa kana bukatan yaro yanzu to Allah subhanahu wataala yana tsufa ne Allah baya tsufa ko Allah yana bukatan agajin wani ne Allah baya bukatan agajin wani to shi sa Allah subhanahu wataala yake ta mamaki me yasa mutane suke ta kokarin jingina masa cewa wai yana da ɗa bayan su ne in an ce ma suna da ɗan sai hankali ya tashi ko in an ce ma wani yana da ɗa sai hankalin shi ya tashi saboda mene shi yana ganin lokacin haihuwar shi bai yi ba ya dai yi auren ne matan shi duk ranar da ta yi samu juna biyu za a yi targima da shi ba sani ban ku taba samun labari irin wannan mutum kai ne ka auro wannan matan kai ne kake bin dare kuma to yanzu an samu ciki sai ya yi ta rigima ya yi ta faɗa ni na gaya miki na shirya haihuwa ne ya ce to shi Allah ba shi bukatuwan wannan baya bukatuwan haihuwa don menene za a jingina masa Allah subhanahu wata'ala ya tsare Allah ya kare sannan yana daga ciki aka ce to ai mutum ba a iya yin aure sai in ta jinsi ɗaya sai a ce ga mutum ya aure saniya zai yi saboda ai ma ba hanya ɗaya ba ne ko ko ga mutum ya auri doki ko ga mutum ya auri kare ko kai ko da mutum zai iya zuwa yanzu ya ce shi ya auri aljana kaga ba jinsin ba jinsin shi bane mutane ba za su yadda ba ko saboda mene ba jinsi bane to ta yaya ne za a ce to Allah kuma ya haihu tunda ba matan idan ka ce Allah yana da mata to matan ta zama irin Allah kenan idan ka ce Allah yana da ɗa ɗan ya zama irin Allah kenan sai ya zamanto Allah babba Allah mata Allah ɗa Allah ya ce subhanallahi ai wannan ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba duk lokacin da ka ce ga wani ɗan Allah ne to shi ma kai tsaye ka nuna shi ma jinsin Allah ne an gane wannan shi ma jinsin Allah ne kai Allah subhanahu wata'ala ba da wayancan suka rude suka ce annabi Isa ya zama dan Allah ne ba yanzu muka faɗa ba Yahudawa suna cewa Uzairu dan Allah Nasara suna cewa annabi Isa dan Allah Allah ya ce to menene wai yake ruda wayannan mutanen shi Uzairu musabbabin ce masa shi dan Allah ne wa qalat yahudu Uzairu ibn Allah dalilin ce ma Uzairu dan Allah shine wata rana Uzairu ya fito zai je anguwa sai ya zo wucewa ta wurin wata makabarta haka duk ga mutane nan a kwakwance yadda ka san kunya-kunya na noma ko kuma makabartan ku ba haka take ba mu makabartan mun ka zo wucewa baka shi sai ka ga mutane an jera su kaman kunya-kunya na doya haka kuma na ku haka ne ko ko yawwa ka gani ko sai uzairu wata sai yake cewa ya zo wucewan sai yace ka yanzu duk waɗannan mutanen Allah zai tashe su sai Allah ya ce ba su ba ma kai ma ka mutu ba wai su ba kai ma da kanka ka yanzu ka mutu sai ya mutu uzairu ya bar gida ya bar yaron shi ɗan shekara ashirin da wani abu uzairu ya mutu ba a tasar da shi ba sai bayan shekara ɗari shi ne kaɗai halittar da yaro ya girma baban shi shi ne sau yanzu uzairu ya rasu yana ɗan shekara arba'in yaron shi yana ɗan shekara ashirin ko ashirin da biyar rayuwar uzairu ai ta tsaya ne yanzu bayan shekara ɗari sai aka tasar da shi sai aka ce ai kana cewa abin nan duba ka gani duba abincinka ya ɗan ɗauko biredin shi ko gurasan shi ga biredi bai lalace ba ga ruwan shi kaman kunun zaki yanzu aka iya cewa ga kunun zakin shi bai lalace ba ka san kunun zaki yayi awa 23 24 40 da takwas wannan kunun ya buga ko to amma sai gashi wannan kunun bai lalace ba wannan biredin bai lalace ba na yi misali da abin da muke amfani da su ne a yanzu an gane wannan su a wancan lokacin wannan gurasan nan an gane gurasa ko shi suke amfani da shi sai kuma maɗi da suke amfani da shi duka ba su lalace ba sai Allah subhanahu wataala ya ce mai ina jakin da ka hayo sai ya ce babu jaki kuma babu jaki ce to yanzu bari a nuna maka kwana nawa kai a nan wurin ya ce kaman kwana ɗaya ne ko ko dai gini ne ma Allah ya ce a kwana shekara ɗari kenan kai a nan wurin ta harshen mala'iku shekara ɗari kenan bari a gwada maka unzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna abincinka da abin shanka ba su lalace ba wanzur ila himarika duba jakinka ya mutu yanzu za mu tasar da shi haka haka tasar da shi to yanzu saboda uzairu ya rasu an tasar da shi sai yahudawa suka ce ai dan Allah ne ai banda dan Allah wane ne zai mutu ya dawo ya zama dan Allah su kuma nasara sun ce ma annabi isa alayhi salatu wassalam dan Allah ne saboda an haife shi ta hanyar ban mamaki shi annabi isa alayhi salatu wassalam bai da baba Allah subhanahu wata'ala yayi nufin a haife shi a haka aka tura mala'ika ya hura mata wannan ran na Allah ka kiyaye abin da na faɗa rai na Allah nan wurin da ya kwakwalen mutane da yawa har su wayanda ba musulman ba kwakwalwar nasu ya buga saboda an yi amfani an ce an hura masa rai na Allah kai ran da ke jikinka na babanka ne a ka tambaye kanka ran da ke jikinka naka ne na babanka ne na kakanka ne ran waye Allah ma ya faɗa wani Qur'ani wa yas'alunaka 'anir ruhi aha qul ruhu min amri rabbi suna tambayan ka akan rai rai rai rai rai gaya musu rai al'amari na ne nawa ne idan kana tunanin kai ne kake sare a jikin ɗanka to yanzu idan idan idan matan naka ta ɗauki ciki ka hura mana mu gani in ran zai shiga ko in babanka ya rasu kana ta kuka wayo wayo ka hura ran mana ya dawo zai yi ne ai ba zai yi ba saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce idan kuna mamakin wa'annan ne uzairu to ai ba shi kadai muka kashe muka raya ba alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu Allah ce idan dun uzairu wai mun kashe shi mun raya shi kuke ganin ya zama dan Allah to ai ga kissa nan a littafinku mutane ne sama da dubu annoba ta barke a garinsu an gane annoba ko irin disaster ga makamancin yanan kaman wannan abin da muka fito corona aka gana ta mutuwa ko to irin kaman corona haka yan garin ana ta mutuwa ana ta mutuwa sai suka yanke shawara mu gudu daga garin nan bakan mu zo mu mutu mu ma su sama da dubu sai suka fito daga garin nasu suka gudo me yasa suka gudo yanzu suna tsoron mutuwa kai mutuwar nan ba daɗi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a mutu to ku mutu duka su dubu din duka Allah ya kashe su summa ahyahu Allah ya ce sai kuma na raya su in dai mutuwan ne suke tsoro to mun kashe su kuma mun raya su shikenan su ma sun zama Allah sun zama Allah to ya ku Yahudawa ba ku ce wa'annan mutanen dubu ba su ma sun zama ƴaƴan Allah ba Allah ya ce ah ai ba ma wayannan ba akwai dabbobin da muka kashe su muka raya su su ma sun zama ‘ya'yan Allah ne kajin da ɗawisun da agwagwan? Kisan annabi Ibrahim, lokacin da annabi Ibrahim ya ce, Ya Allah, ni ina son na ga yadda kake kashewa kake rayawa. Allah ya ce, A, ya Ibrahim, awalam tumi? Kala bala, ya ce, A, na yi imani Allah, walakin li ya kuma inna kalbi. Allah ina son na gani ne da idona yadda in ka kashe kake rayawa. Don zuciya na ta ƙara ƙarfin imani. Allah ya ce to barkanka ka san duk da annabi ne da zai ce a ni Allah ban yadda kana kashewa kana rayawa ba matsala ya zo ba shi Allah ba a mai ganganci tun da ka ce kana son ne ka ƙara samun ƙarfin imani a kashe a gabanka a raya a gabanka to duk mai sauki ne fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna yatinaka sa'a Allah ya ce Ibrahim ya annabi Ibrahim kalilina zan nuna maka yadda nake kashewa nake rayawa yau ka je ka samo tsuntsaye guda hudu wasu malamai suka ce akwai zakara akwai dawisu akwai agwagwa akwai hm malam su hudu ne dai dabbobin da kaji tsuntsayen akwai kaza akwai dawisu akwai agwagwa na manta ɗayan aka kawo su aka yanka su shi da kanshi ya yanka annabi Ibrahim din gashi ya ga jini ya fita ya cire kan aka fige aka ciccire ma'ana aka cire gashin shine ake cewa figewa aka ciccire gashin aka caccakuda gashin shiken sai aka ce ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya dauki wayannan kan ba an cire kai ba in ka yanka kaza ba akwai kai ba sai aka cire kan aka ce ya je ya daddaura wayannan kan akan duwatsu guda hudu sai ya ɗauko gangan jikin daidai wurin wuyan kenan zai rike haka ko ga kafan na liru ko sai ya rike kan haka sai ko ya faɗa sunan dabban da ya rike yanzu sai ka ce misali zakara aka ce wannan kan zai taso da kanshi zai zo ya haɗu da wannan ka ɗauka kawai ka ɗaura ba gashin an cakuɗa ba to gashin zakaran nan da aka cakuɗa da kansu za su rika zazzara kansu za su zo kuma su shiga jikin wannan gashi wannan zakaran da aka yi in ka in ya gama haduwa ka sake shi zai koma ya ci gaba da rayuwar shi sai ka ƙara kamo wannan dawisan ka rike shi haka sai ka ce dawisu kan zai taso shu ya zo ka ɗauka kawai ka ɗaura mai zai ƙara haɗewa ka tsaya ka yi kallon ikon Allah gashin zai zo ya haɗu da kansa ka sake shi ci gaba da abin nan ka ɗauko na uku agwagwa ka ce agwagwa kan zai taso da kanshi akan dutsen nan da aka ɗaura zai zo ya haɗu gashinta zai zo ya haɗu da kanta haka wayannan dabbobin haka annabi ibrahim yana kallo ya ce wai wai wai wai wai wai lalle allah nan kawo shi abin wasa me yasa yahudawa da nasarawa da suka karanta wannan a cikin littafansu ba su ce wayannan kajin da wayannan dawisin sun zama ‘ya'yan Allah ba, in dai kashewa ne a raya, ko ba yan Kurani ba ne wannan? Sai annabi Isa alaihi salatu wassalam, shi an same shi babu uba. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا to shine su abin da ya ba su mamaki yanzu an same shi babu uba kawai an hura ne da aka hura shi kenan sai Allah subhanahu wataala ya tsara to idan wannan shine abin da ya ba ku mamaki ai ga annabi Adamu can shi annabi Adamu yana da baba ne yana da mama ne to menene damuwa idan annabi Isa ya zamanto bai da baba to ai ga nana Hawwa can kuma ita ma waye mamanta waye babanta a'a ita nana hawwa ai daga jikin annabi adamu aka cire ta ko ko ba haka bane daga jikin ne aka cire ta kaga ita nana hawwa tana da baba kenan mama ne ba ta da shi annabi isa baba ne bai da amma yana da mama ko har ma yana faɗa yana cewa a ni mai biyayya ne ga mahaifiyana wa barran bi walidati mutane su ƙara kallon yadda Qur'ani ke nuna wa mutane mahimmancin biyayya ga iyaye wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya to yaya abin yazo ya zama sai Allah subhanahu wataala ya ce subhana sarki ya tabbata a gare ni a ce wai ni Allah ina da da wannan abin an mara shan adalci ji Allah subhanahu wataala domin mene ai na wuce nan wanda yake tsoron ƙarshen shi shine yake neman haihuwa wanda yake neman in ya mutu wanda za su rika mai addu'a shine yake neman haihuwa amma ni ban da ƙarshe ko Allah na da ƙarshe bai da ƙarshe wani malami ma cewa yayi to idan ka ce Allah yana da ɗa wa aka fara kirkira matan aka fara kirkira sannan aka kirkira Allah ko ku a'a dan aka fara kirkira sannan aka kirkira matan sannan aka kirkira Allah ko ku yaya abin yake yaya zaka iya karewa domin duk lokacin da ka ce Allah subhanahu wata'ala ya kirkiri matan a wani lokacin lokacin da babu ko ko lokacin da akwai ka san Allah shi yana nan tun babu ba manzani ba mutane sun gane wannan ba akwai abin da ake kiran shi babu ba ko ai akwai lokacin da babu ko to wannan lokacin da babu Allah yana nan tun kafin shi ma'ana shi ne wanda ba shi da farko sannan kuma ba shi da ƙarshe to a cikin wani lokaci ne ya samar to kaga dai wannan duka babu an sashe sa Allah subhanahu wataala ya ce subhana sarki ya tabbata a gare ni wa qalu takhadar rahman walada subhana ballahu ma fi samawati wal ard Allah ya ce duk abin da ka gani a saman bakwai ko a kasan bakwai duka Allah subhanahu wataala ya ce dinna wani bal lahu ma fis samawati wal kullu lahu qanitun dukkanin su kuma suna masu mika wuya a gare ni ka yadda ko baka yadda ba shi ya halice ka Allah subhanahu wataala ya ce kana mika wuya gare ni domin duk lokacin da wata fitina ta same ka sai ga kai da kanka kana cewa wayo Allah ko idan mutum zai fada bayi me yake cewa ban sani ba mutane sun taba lura mutum ne ya shiga bayi sai slippers din shi ko takalmin shi sai dan jashi haka zu me za ka ji ya ce subhanallah ba subhanallah yake cewa ba eh za ka ga mutum ya fito karar ya faɗa ce wayo Allah ko a ba a cewa inna lillahi da wuya ka ga mutum ya zai faɗi a bayi ya ce inna lillahi sai ka ya ce wayo Allah sai in ya gama faɗan wannan sai ce subhanallah Allah ya tsare saboda mene hadarin da ke cikin faduwa a bayi ko hadarin da ke cikin faduwa a bayi kai mu gode ma Allah fa mu musulmai saboda hadarin da ke cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallama ya ce in zaka shiga bayin kai addu'a kai addu'a ɗan kwallo sau nawa ne suke faduwa a filin kwallo za su faru ba ya kai sau biyar ba tun daga fara kwallon shi har zuwa yau zai ya faɗi ya kai sau biyar malam usman zai kai ko zai wuce zai bi to amma kaga wani dan kwallo wai ya fadi a filin kwallo yayi paralyze tsakani da Allah tunda kuke jin tarihin kwallo ga wani yayi an yanke shi ko ai ake cewa an yi drilling din shi ko an kwana din nan da suke yi dribble to ai ka san tunda ba yaran mu bane maulana an yi dribble din shi dan sai ya fadi ka taba ji wani ya samu paralyze a wurin mutane nawa ne kaji sun fadi a bayi sun yi paralyze me yasa saboda hadarin da ke cikin bayin aljanu na wurin aka ce kai in zaka shiga kai addu'a amma taurin kan mutanenmu ba za su yi ba Allah subhanahu wataala ya ce kullun lahu qanitun dukkanin abin da ka gani a duniyan nan ka san shi ko baka san shi ba yana mai mika wuya ga Allah subhanahu wataala ko wanda ba musulmi ba in ya shiga wahala suka ji ya ce oh my ko ba haka bane oh my me god din nan ne eh sai ya ma ce my wai nashi ne shi kadai my wasu na ta ba kansu wahala cewa god ba Allah bane ba haka bane su wayanda suke amfani da kalma su ne za a tambaya sai su gaya maka duk abin da ba Allah ba sai a rubuta shi da small letter ko smoji amma idan Allah ake nufi sai a sa shi da capital letter da musulunci ya zo kasar Hausa ya tarar da Hausawa suna da abin da suke bautawa ana kiran abin da suna giji a kasar Hausa sunan abin giji dodan da ake bautawa da musulunci ya zo ya ilmantar da su aka gaya musu ai ga wannan abin da kuke cewa shine Allah ai ba abin da yake baya iya ci baya iya sha da gobara zai kama a inda gunkin yake ba zai iya tsiratar da kanshi ba to ga wanda ya fi wannan abin da kuke bautawa shine yake azurtawa shine yake ba da lafiya shine yake biyan bukata shi sai hausawa na wancan lokacin suka ce a kawai ku ce ga ubangiji ya zo idan wannan gidi ne to ga uban shi yanzu ya zo uban da ya fi wannan shi kenan kuma haka aka bar shi a kasar hausa har yanzu idan za ka fassara sunan allah da hausa sai ka ce mene me yasa ba ce ma hausawa ba allah bane wannan an gane wannan ko sai da haka mutane su daina ma kansu wahala cewa wai god ba allah bane wannan sai ka dawo cikin yaran ka fara gyara tukunna ai da hausa ma ubangiji yake cewa sai a ce ubangiji sai a ƙara fito da shi Allah an gane wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce kullu lahu qanitun dukkanin abin da ka gani yana mika wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wataala a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
badi'us samawati wal ard na'am وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah subhanahu wataala ya ce badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce bi Allah da kuke gani ni ne makagen sammai bakwai da kasai bakwai idan nan nufa al'amari ya afku inna ma yaqulu lahu kun yana ce ma al'amarin ne kun fayakun kun kasance fayakunu sai wannan abin ya kasance Imam Qurtubi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri yace a cikin wannan ayan zaka cire hukunce hukunce dai dai dai dai dai dai har guda shida zamu je kai tsaye a na farko dai badi'u aka ce badi'u shine makaki abu na biyu yace yayi magana akan bid'a domin kalman badi'u yana da alaka da kalma na bid'a yayi magana akan ta a ya tsawaita magana sosai akai an ya kawo maganganun malamai da mun faɗa ko a makon da ya gabata maganar Sayyid na Umar da yake cewa ni'matul bid'a hadi sanan ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala yaji kuma man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah a sannan ya tafi kai tsaye zuwa zancen sa na uku yake cewa wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ya nufa al'amarinsa yana cewa kun fa ya kunu ne sai wannan abin sai ya kasance din ya ce to wannan kazaɗin yana da yana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin musulunci kalman kaza ba an ce iza kaza ba to kalmar kaza kawai tana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin a cikin alkur'ani tana zuwa kuma da ma'ana daban-daban a cikin yare na larabci to ga lokaci ya riga ya riske mu za mu tsaya a nan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe sai a ƙara maimaita ayan sai mu tashi akan wannan gaban idza qada'in qada'in yaya take a mahanga ta addinin musulunci yaya qada take zuwa a cikin qur'ani amran idan ya zo a qur'ani yaya yake gobe in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai da lafiya akan wayannan kalmomi guda biyu za mu tashi sai mu ci gaba da karatukan namu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana akwai sako guda guda biyu ɗaya yana wurin malam Shafi'i ɗaya kuma yana wuri na ne to zan fara da na wuri na kai tsaye akwai bayan Allah da suka kawo min sako na cewa za a fara kirga na mutanen da ke cikin Najeriya za a kirga yawan mutane da yawan yaransu in Allah subhanahu wataala ya kai mu ba nan da ji- ba ba da jimawa ba to abinda aka nabbahar da mutane ake so a nabbahar da mutane akai shine a cikin wannan takarda da za a zo a cika takaddan to akwai wuraren da ake tambaya kan addinin mutum sai suka sa idan kai musulmi ne a na farko addini religion sai a ce kai dan izala ne kai dan dariƙa ne kai dan tijjaniya ne kai dan kadiriya ne kai dan nakashabandiya ne ko ko kai dan sunni ne ko muslim da suka je wurin christianity kuma duk da kiristancin suna da nasu rarrabe-rarraben sai ba a sa haka ba sai aka sa kiristan kwara ɗaya kawai to sai malamai suna ganin cewa wannan akwai wani nau'i na makirci dan menene su ma na kiristawa ba a sa rarrabe-rarraben su ba kai dan catholic ne kai- kai dan jehova ne kai dan wane ne kai dan ekwa ne duk ba a sa ba sai aka sa kawai christianity sai ake ganin cewa akwai wani makirci a wurin a ja hankalin al'umma duk lokacin da aka zo maka wannan hidaya din aka tambaye ka addini sai ka ce muslim kawai karka wani ba kanka wahala karka tsaya wai kai dan izala ko kai dan dariqa ko kai dan kadiriya ko na a'a me addinin ka kawai ka ce a muslim ne ba ruwanka an an gane wannan Allah ya yafe mana za a fara abin nan ba da jimawa ba an ce a ja hankalin al'umma kuma insha Allah za mu ci gaba da eh gobe ko to shi kenan malam ba zai kara
abinda malam yake nufi a nan abinda malam yake nufi a nan shekara da shekaru shekara da shekaru su abokanan zamanmu kokarin su kullum su mai da mu musulmai a ce ba mu da yawa a Najeriya minority haka ne kokarin su kullum a ce sun fi mu yawa to idan ba ka yi hankali ba wajen cike wannan takarda ka rubuta cewa kai dan izala ne ko dan shi'a ne ko dan dariƙa ne ko dan menene ko dan menene to a ƙarshe za a zo ashe inda aka rubuta wajen musulmi din nan sai a ce to kun gani duka wayannan yan kaza yan kaza yan kaza su ne masu yawa amma musulmi din kun ga yan kaɗan ne Allah ubangiji ya kiyaye amin abin da suke nufi to abin da suke fata kenan wajen da aka rubuta musulmi din sai a ce kun ga musulmi din yan kaɗan ne amma su kristoci an bar wuri guda ɗaya an ce kawai kristiyanci to kaga anan zuwa gaba idan abu ya taso lokacin da zai taso idan ana argument za a ce ai gashi ma wajen ainihin cike takarda an tabbatar da cewa musulmi a Najeriya ba su da yawa ubangiji Allah ya kiyaye to wannan wani ma kirki ne kowa ya sani kowa kuma ya faɗaka ya faɗakar da na kusa da shi idan an zo cikawa din kawai musulmi kawai wajen musulunci nan muslim kawai sauran duk kai wasu